أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدر العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر وتعرضي بنظرة تأتي لنا في السفر يونا سوى mafi yawan masu inkari suna dogara ne da jita-jita wanda bai da asali kamar da bayani ya gabata wa aka yi suhun mafi kaifin hankali da lura cikin bilkirai alladhi ya tabi fi inkarihi wanda ka dogara cikin inkare shi ala kauli da cewa shi kunna na husaini fulanan walam yakun hakaza mu mun san shugaban mu ne ba haka yake ba inda ku gaskiya ne da shi za a samu yana haka yani yana nuyi annar rajulal munkara alaihi yana ne mutumin da aka yi musu laifin ka sai ni fulani bai zama kamar shugaba wane ba to wannan mai cewa haka to shi ne mai kaifin hankali da lura cikin munkirai wala mai dari mai cewa haka bai sani ba annar zahar alwalu shi hore iri-iri ne wannan hala sinwalun wa gairu sinwalun dabine itacen dabine da 'ya'yansu wasu iri ɗaya suke yan uwan juna wasu kuma ba iri guda suke ba yan uwan juna ba ne su kame ma in baya da kuma dukan su ana sha da su da ruwa guda amma kowane daban kuma yana da amfani kuma ana son shi wani ma ya son wannan shi ko wannan wancan ya fi so wannan ka burge shi wani kuma wannan ke burge shi haka waɗanne cikin gona suke wani fadlu ba da ala fadl fi takula wa muna fifita sashi bisa ga sashi wurin ci inda fi zalika la ayatin da kamin yaqilu cewa a yi ruwa iri guda gona guda amma ka ga furanni iri iri da bidai iri iri kayan gona iri iri kuma ruwa guda suka sha ƙasa guda to ayoyi ne ga mutanen da da hankali da haka ka samu wali wani yana abu kaza wani bai yi wani na yi wani na kaza wani haka ba hujja ba ne inda dukkan su abin suke da kan shari'a dukkan su da suke ba lallai sai kowa zama iri guda ba وقد دخلت مع الشيخ رضي الله عنه الى بستان في فصل الربيع yace ni da shehu mun shiga wata gona cikin damana wanda zara ila ikhtilafi azharihi wa anwari sa'atan sai shehu ya ta kallon sassafa wa furannin da a cikin gona da kuma haskaken da ke ciki da abubuwan da ke ciki dai zana yana kallon shi sa'atan sa'a daya kallo irin na lura da mamaki da kuma jawo hankali na in lura da abin da shehu ke duba tun marafa a rasahu ilai can sai ya dago kan shi duban wakali ya ce man ara da an yi arifa ikhtilafan auliya wanda ya so ya san sassaɓa wa waliyai wata bayu na rufin mukamat wal ahwali da sassaɓa su cikin mukamai da kuma halayensu ma'a kaunihim ala hudan wa sawabi tare da zama wasu dukkan suna kan shari'a da kuma dacewa wa halawatahum ya so ya dubi daɗin su bi kulubin nasu cikin zukatan mutane wale yanzu ila ikhtilafi hadil anwar wal azhar ma'a halawata fil qulub ya dubi sassaba waɗannan furanni da haskakensu da kalolinsu tare da daɗinsu cikin zukata wani wannan hore yake ba shawa wannan kuma wannan hore yake ba shi a kaman mu da ne a ga wani da riga fara wani da bulu wani da toka-toka wani da ga sunan dai kuma ko wani shi wanda ya sa ita ya kaso ita ya ganin shawa kai ta ka bata ba shawa ta shi dai ka ba shawa wani ya sa takuwa wani ya sa riga wani ya sa jamwa haka dai to haka wani ya suke ko wani akwai halin da yake daban da dan uwa da kuma dukkan su daidai suke kamar sahabbai da manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nuju bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum sahabbai na kamar taurari duk wanda kun ka bi kun shirya to haka waliye su to da sai ya gane sassaɓa wa waliyai da saba wasu cikin mukamai da halaye har da zamowa sai duka suna kan shirya da dacewa da kuma daɗinsu a cikin zukatan mutane to ya duba sassaɓa waɗannan wuranni da haskakensu da kuma daɗinsu cikin zukatan mutane daban-daban fa'in ka na ƙauluhu in zancen shi mulki da ya zamo cewa inna sayyidi fulani shugabana wani allazi arafna wanda mun ka sani lam yakun hakaza ba haka yake ba to in ya zamo hasaran li rahmatillahi fil wali allazi arafahu faqad hajara wasi'an in yana nuhin takaita rahama Allah ga wannan waliyin dai shi kadai anna Allah to ya tare abu mai yawa rahama Allah ta yi mutum guda yawa in ya zama shi kaɗai ya gani na Allah to wannan abu ya tare abu mai yalwa ga Allah wala ma qala al-arabiyyu alladhi bala fil masjid lokacin da balaraban nan na daji na ƙauye da ya hitsari a masallaci wanda aka shaji wurin maulidi kasa an taso ana mashi ihu da son tsawace shi zalla ce ku bar shi hitsari ne in ya gama dogo guga guda ta ruwa a zuba wurin sai ta haƙiya ta yi hitsari na hankali ne kwance cikin mihrabi da ya gama yadda bi da maza Allah mai cete ba da ƙila ma a kashe shi wurin sai ya ji daɗi zai addu'a sai ya ce Allah kai mada rahama kawa Muhammadu rahama banda mu Allah ka ruhi kan kawa kowa rahama sai Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan Allah ka yi da rahama ga wa'anin Muhammadu rahama sallallahu alaihi wasallam Allah banda mu kakkawa kowa rahama cikin waɗanda da sun ka min da hankali qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mishi kai ko laqad hajarta wasi'an ka tare abu mai yalwa in ka ce daga ni sai kai rahama Allah azabu ita ai ba mu kima rahama Allah ka tare abun da adda yalwa ya ce to a ba su haka to kaga ashe shi wanga da yaso takaita rahama gare shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a rahama Allah tana da yalwa to haka shi ba in kace malam wani dai an na Allah duk wanda ba shi ba na Allah bane to ka tare abu mai yalwa ne ya faru ga shi suna labari da wani ana takaddama haka ta cikin gida sai ya ce wani dai an na Allah duk gidan sai abokin bugan da ya ce mashi yi a kan hukar lawo a yaman afuwa zan bara shi kunya ce ta bismillah to a to kana nan kai wato allah bai ashe aikin shi ba larabar fike shehi allah bai ashe aiki ne ba tun ya shekara saba'in yana kira zuwa ga allah yana ganin kowa ya shirya ka ce mutum guda an na allah dan bai bata maka rai ba dan da ya bata maka rai kenan shi ba na allah bane kenan shehi ya aikin banza ya ce to to lahadi ba haka na sani ba wallahi wallahi ba haka na sani ba to ka gani to shi da ka takaita rahama Allah ga mutum guda to ba shi ba ka ce kai wani dai Allah Allah duk wanda ba shi ba ba na Allah bane to ba haka to ba ka ta abu mai yalwa ka ji wannan wayan kana qawluhu zalika zanna minhu anna kullu marhumin la yakunu illa misal wali alladhi arafahu in ko abin da yake nuhi na cewa wani ba haka yake ba to cewa zato yake cewa duk wanda Allah zai marhama to lalle dole sai ya zama irin wannan waliyin in ba iri ne ba ne bai samun rahama faƙar sabaka an da murar dila nuhum ala a suna da ta ce bayani da ya riga cewa su waliyan Allah suna kan nau'o'a iri iri na ɗaya kenan wa aidan kuma na biyu wa huwa mushtarakul wa huwa mushtarakul ilzam shi abu ko mushtarakul ilzam abun tara ma lizimta ne wato in ya ce wannan na uku sai ya zama irin na biyu yake na Allah to sai mu ce shi ma na biyu sai ya zama irin na farko kenan sai mu duba shi waliyin da yadda da shi wani haka wancan na gaba yake shi ma wancan haka yake shi ma wancan haka yake tun da ya ce dai aunawa aka ko to sai a auna ya dai auna na uku da na biyu to mu sai mu auna na biyu da na ɗaya haka za mu zo zuwa to balle kila shi wanda ya ga nan waliyi ne shi dai na Allah kila akwai waliyyi ɗari saman shi to sai a diba tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa gare duk halin su guda wanda yake bai yiwa a same su haka na'am fa huwa mushtarakul insan an tara mashi ya zama mushtariki cikin cewa yadda ya nizumta mana ba a na Allah sai irin malamin shi wani shi ma malamin shi wani sai in ya zama irin wani shi ma ce sai ya zama irin wani shi ma ce haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna hada al-i'tiraf wannan itiradi da yayi lazimun fil wali alladhi arafa ya nizumta cikin waliyin da ya sani shi ma sai ya hauna a gani فإنه شيء لم يكن مثل الولي الذي كان قبله تبس bai zamo irin waliyin da ya gabace shi ba dan ba zamanin su guda ba kuma kila ba kasar su guda ba kuma kila ba garin su guda ba kila ba halin su guda ba na'am fa in itara ala salis in ya gardama da itiradi ga na uku bi annahu laysa mithla sani yace ba ɗaya yake da na biyu ba da haka ba na Allah bane uku da alasani ko kuma shi kan shi itara da alasani ya yi musu ga na biyu kenan ko a mai musu ga na biyu bi annahu laysa misl al-awwal ai shi ko ba irin na farko bane allazi kana qablahu wanda ya zubo gaba ne to dan haka ka ce sai an yi kama da wani ake na Allah to ba daidai bane ita gaskiya ita za a auna ba mutane ba ita ana sanin mutane in sun riƙi gaskiya ba wai gaskiya aka sani ba in mutane sun rika ita gaskiya gaskiya ce ko kowa mai rika ta ba tana nan gaskiyarta da haka nan kawai ka auna aikin mutum da ƙur'ani da sunna in sun dace ka bai da shi na Allah in ka ga sun saba sai kai magana ba na Allah ba amma ba wai ka ce sai ya zama kamar malam wane ba ko kamar wane ba wayanna ma aqaltul kalam bi hadha al-bab shi wace na tsawaita magana a wannan babi وذكرت هذه المناظرات na ambata waɗannan munazarori Allah ce wakat lana wadda ta abu gare mu alfuqaha tare da malamai radiyallahu anhu na yi haka dai irsan dan kwadayi na ala wusul alkhairi ga saduwa alkhairi la ta'ifat alfuqaha zuwa ga jama'a faqihai malaman zahiri wa talabat ilmi da masu neman ilimi wa mahabbatan bihim da kuma soyayya ta cikin su cewa zamo masu arziki wa nasihatan lahu da kuma wasu nasiha cewa abin da suke awo da shi to ba daidai ba ne bayan na hamsu tulubil inkari an jarrabe su da inkari alassa data ga shugabanni sufaye al'abarar managarta al'akhayar zababbi al'adhar tsarkaka haka suke fi sa'irin gurur asa cikin tarsashin zamunna da hukunta za ta riske malaman zahiri da ɗalibai na ilimi yawanci suna inkari ga sufaye to su gane abin da suke yi ba daidai ba ne mai arziki sai ya bari wa fi jami'il bawadi wal qura wal amsar haka suka cikin kusan dukkan ƙauyuka da ma garuruwa da manya-manyan garuruwa za ka samu masu da'awan neman ilimi ko ilimin mana za'iri to ba su shiri da sufaye wa inkaruhum inkarin su ga sufaye la ya kharuju an hadha alladhi dhakarnahu fi hadha al-bab don ka tattara shi to bai hita daga waɗannan abubuwa da muka faɗa cikin wannan babi da aka za a gane ba su da hujja cikin inkarin da suke inda ba rashin arziki ba kamar kada min homon sifan cikin su wanda ya zama mai adalci wata ammala ma satar na fi ya lura da abin da muka rubuta cikin wannan babi raja'a zai komo daga barin inkari wa zahar lahul haqqu gaskiya ta bayyana gare wala halahu waje wasu fuskar dacewarsu da da zama su makatarta sai ya bayyana gare shi wa kasiran shehu ya ce da yawa ma kun tunazzamu a ta'arrau ina gitta kai na lin munazaratul fuqaha fi hadal ba ga munazara da malaman zahiri cikin wannan babi zannan minni dan zatona annam ya atamidu fi inkarim ala umurin sahiha cewa suna dogara cikin inkarin su kawa sufaye kan al'amurra ingatattu falon maftabar tuhum ko da na jarraba su wajen tul'amur alama wasan tulaka sai ya samu lamarin nan yana akan kan nasibarta maka kawai zato ne babu tabbas wallahu alhadi ila sawab la rabba ghayruhu wala khayra illa khayruhu Allah dai shine mai shirawa zuwa ga kadarta ba wani ubangiji in ba shi ba ko babu alkhairi sai alkhairin Allah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib ga Allah na dogara kuma ina mai lamari na zuwa ga Allah alhamdulillah sai kultu salatul fatih